ربكم الذي ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا وحبيبنا سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت الله ونعم الوكيل Allah ce rabbukum alladhi yuzji lakum al-fulka rabbukum ubangijin ku dai a bayan ya ce da rabbukum a alamu bikum ubangijin ku shi ya fi ku sanin kan shi ne masanin ku na hakika za ka ga irin waɗannan abubuwa Allah ya ce rabbukum rabbukum ubangijin ku ubangijin ku wani lokacin kuma ta zo da da Ibrahim rabbukum Allah yana tabbai da ita kalmar rabu da rabuku rabu da rabuku saboda yana son bayi su ɗaga kai ko zuciyarsu su kalli ubangiji a matsayin sa na mai tarbiyya abin da ake nufi a rabu shi ne almurabbi alladhi yurabbi halqa bi anwa'i wa bi sunufi tarbiya Allah shi yake tarbiyyantar bayi da nau'o'in tarbiyya ne tarbiyya ne tarbiyya reno to Allah ya duk inda yake cewa rabbukum rabbukum ne reno tun daga ba zuwa kuka samu ko kusan kanku ba zuwa kuka san kanku bai bar renon ba har yanzu ma'anar rabbu shine ubangijin da yake tsayawa da masalin ibada dukkan wani abin da kake nema yana cikin renan da ake maka lokacin da kake cikin cikin cikin mahaifiyarka ba ka san inda kake ba to tarbiyyar da yake maka iri da bacci a wannan lokacin ya tsatso maka abinci ka san ta inda wani abu zai zo ya shige ka tarbiyyar da Allah yake mana lokacin da muke cikin mahaifiyarmu da ba idan mun fito ba san da muka fito shi ma irin yadda Allah ke tarbiyyar da bawa da ba haka idan mun tashi har zuwa yanzu a cikin tarbiyyar da yadda ta san tana renan ɗanka ɗanka tana renansa tun yana ƙarami ka ba shi abinci sanda kake ganin yana bukatar abinci yaro ƙarami yanzu wanda da nake cewa ina jin yunwa ba ya ake kake ba shi abinci ba sanin lallai lokaci ya yi da ka ba shi abinci ba idan ya ji ruwa zai ce maka na ji ruwa ɗan jariri ne ba ba ruwa ake zuwa ce yanzu ya ka yi lokaci ka zai rafa ruwa to haka Allah yake maka ni ba ka gane dukkan da ya kamata ya yi maka kaza to a zanen za a yi maka kamar yadda ɗan jariri ta kake masa kai saboda tarbiyyar da kake to haka yake maka dan haka Allah shi ke ba mu san da ya kamata ya ba mu kuma in ya hana ma haka ya cire nan duka wanda yanzu aka hana kuɗi ta a cikin rabu ne a cikin rere ne da ake masa saboda ne saboda yanzu ɗanka yayin da shi zai nufi wani wani abu na cutarwa ya san da cuce shi ba ta ta su zai ba ba ta za ta kore shi ba kuma ta Allah ke renar ka cikin abin da zai cuciyar da kai ko kana son su sai a hana duk yana daga cikin ba na rebo na rebo na ubangiji to haka Allah yake renar bayansa ko ba zai yaye su ba a saka ko lokacin da ɗaya ya girma ɗan da kake da lokacin yana jariri in ya girma ya kai shekaru ya je ya raba wasu ya je ya tsara wanda ya masa kuma ai ta zama amma bayan ya ana ba na fita daga cikin da na su kullum duk abin da yake na masari na su yana tsaye a kansa ya sa su zama ya sa su rasa duk cikin da sai dai kuma shi ne yana Allah rukun biyu akwai reno ami wanda da kafiri da musulmi duk irin reno ɗaya yake musu a wannan yanzu yadda allah ya taimake ka kake kake samun abinci kake rena ka a cikin mahaifiyar da ake ba ka abinci kana ɗan musulmi ko ɗan kafiri ba ba duk ɗaya ba ne idan yawa ya gari shi ma duk abin da ake Allah yake jero wa bawa na arziki haka zai jero wa na kaji da nasu wannan duk rero iri ɗaya ne to nau'i ne na biyu wannan to ba kowa yake wa kuma wannan na bayan da yake ba ku shi ma tarbiyya yake musu wannan kuma shi ne bayan da suka doso shi ya karɓi gayyatar tafiyar tasa ya yadda da su to a nan tarbiyyarsu da renarsu ba irin da waɗanda ba haka suke ba su kuma za a sa su ringa muwafaka dacewa cikin tafiyar su zuwa ga Allah ba za su kuskure ba inda za su kuskure a ce a ga yadda za ku yi Allah ya gyara su ya gyara musu tafiya duk wani abin da ya taso musu ya tsaya ya ce ni mai waliyu man ada man ada ni wali man ada ni waliya fa kad ada tu harbi yadda ka san cewa idan ɗanka aka taso masa kana da ƙarfi za ka kare shi ba za a yi taɓa shi ba haka Allah ke kare wani yasa ya ce ba wanda ya nufi waliyi na da yaƙi to na da cutarwa da ƙiyayya to waliyi na ya zauna ba da ni zai ba a ni yaƙi ne da ni za mu yaƙi da Allah to ya wa wanda ya tarbiyya ce ta waliyi wanda ya zama mutumin Allah to tarbiyyar da Allah yake masa daga kan irin wannan martaba martaba tarbiyyar ita kuma wanda ta kuma kai zuwa annabawa annabawa har suka tafi zuwa ga Allah renan su ake ana kona su kan abin da yake mafi jiki suna ƙara tafiya zuwa ga Allah duk yana da cikin tarbiyya to da haka abin da isa Allah yake yawan cewa rabbu rabbu rabbu yana son bayi su rinka tsarki suna kallon su a matsayin wannan tarbiyyar da yake wanda ba su fita daga hannunsa ba har yanzu a cikin su kuma lalle a ba a girmama ce a ba a duba sun koyawa ana babiya ce in dai har Allah ya ce iyaye da suka haife ka suka rene ka Allah ce girmama su kamar an tarbayi ubangiji saboda ne zan girmama mu girmama iyaye sai ya ce a ku girmama su domin wahalar da suka sha in ka tashi bari musu addu'a ce kurbar ba kurbar ba ma kama rabba yani sagira kama rabba yani to Allah rabbu ne to su ma sun rene ka Allah ce renan da suka yi maka ba za ka iya fita ba za ka iya biyan su ba sai dai addu'a to shi kuma renan da Allah ya maka dan dai rene iyaye ya kai haka to shi kuma renan ubangiji su sun gama renan na wasu ma sun mutu kai kuma har yanzu cikin renan Allah ya to me za ka yi ba sai su kuyawa sai bai girma sai kauna sai bi to saboda Allah ya rabbuku hakika ubangijin ku alladhi yuzilakum al-fulka wannan wanda yake tafi da jiragen ruwa gare ku a filbahar a cikin kogi anan Allah ya ce shi yake tafi da jiragen ruwa a cikin kogi gare ku amma ai jiragen ruwa a fili a kan ne da mutu yana da tuka shi ko kuma idan kwana-kwana ne ma irin na da mai tafiya da iska ana masa abu na iska ya kwashi iska in zai yi nan a sa abu iska nan tana tura shi to ai sai daga iska ce take tura shi ko matuki ne yake tuka jirgin ruwa amma nan ana ya hana kaka ce haka rabbukum huwa alladhi yuzjilukum al-fulk shi ke keta ruwan kogi da kuma yake tafi da ku a cikin kogi to anan an hana ka kallon sarrafa kenan sai dai ka kalli ubangiji sau ko kana kallon jirgin ruwa ka ce allahu mai zai yanzu shi ke tafi da wannan jirgin ba ba su ke jirgin ruwa to ana ana kaka kallon sau duk da kallon sama shi ma yana da layin su domin rayuwa gaba ɗaya ma allah ya kulla ta akan sabubba menene sabubba shine abinda za ka ga a fili gashi shine ya kawo to kashi casa'in da takwas ko da bakwai na cikin harkar rayuwa ba ɗaya Allah ya sa ta zama tana ruwa da sarari ya ake da wannan hanyar ne kira da to ita ce sarari ke in ba wannan karbiyo ba ita ce sarari ko kai wata hanyar zai kai wani sarari ba ba na ba ba na wani karatu to komai da sarari kuma shi ubangiji shi ya halittu wannan sarari هو الذي هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته hatta idan aqallar sahabar ziqala suqna hu bi baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli sabab haka nan Allah ya kullo sababi da kansa ya ce ku kalli sababi a kowane da yusuf riya Allah shi yake aiko da iskokai na rahama mushirar bayyana ya gera mai ko mushirar bayyana ya gera suna albishir na da gaba da rahama ko wani suna albishir din matsowar rahama ana yi wani ruwa-ruwa da ya ce ta idan an allar sahabar su kara har lokacin da ita iska din nan ta rahama ta ɗauko giragizai nauyaya sukuna da ke bana da mayyacin sai muka shayar da wannan girgijiyar da wani gari da yake ya mutu kusan shan gari ba an zanna biyu ma sai muka saukar da ruwa a gari shi kuma ruwan a tare da bihi da wannan ruwan sai tsoro ya fito to baka ji sababi kala kala ba iska ta zama sababi wajen ɗauko giragizai masu ruwa gidagidai masu ruwa an ɗauko da sun taho sun zo sun zubar da ruwa ruwan da suka zubar ya zama sababin da tsoro ya fito dinnan ba sababi ba ne ba ku kaga anan Allah ya gaya mana mu kalli ga sabubba to amma anan sai ya ce kar ku kalli sabubba ku kalli musabbi to wasu wuraren sai a fakkada ka kalli sababin Allah shi ya kulla sababin wani lokacin kuma sai a ɗauke maka sababin ce so ake ka kalli ubangiji sababin haka abin yake ba za a ce ka daina kallon sababin gaba ɗaya ba saboda sababin ya zama a cikin jinin ka da ɗabi'a ka yake yanzu kawai kai ka gane cewa kana jin yunwa ka ci abinci shi ne ne kusa da kai ba in kana da ƙijuwa ba ka sha ruwa to to a gaskiyar magana ne abinci ne mai kusa ba ruwa ne mai kusa ba ba ku bane ba duk sababi ne kawai amma an tafi da kai a matsayin ka ga in na ci zan koshi in na sha shi ma ruwa zan daina jin kishiwa to ko ba lalle bane wallahi ba haka ba wallahi ba ruwa ne ke kosa ba abinci ne ke kosa ba cin daban koshin daban an rasa ba shi Allah shi ne mai kosawa sababi ci abinci yau kana ina mai cutar izuwa shi kuma da yake ta shan ruwa bai ta jikin ruwa ba ta ruwa ba ya kai idan dai shan ruwan ne ne mai warkar da kishiruwa kana ina wanda in Allah ya ɗauke ƙosar wata kishiruwar daga wurinsa ya ta shan ruwa ciki ne tsar kamar kishiruwa yake yaya idan ka ji an ce an yi cutar yunwa da to yunwa da ake ba wani shi abinci ake ba shi za a yi yanzu yanzu a kuma ana jin yunwa Allah ya ɗauke da shi Allah ne mai kosarwa amma dai ci karwa ne to kaga amma mu duk mun tafi kan wannan saboda gari muke kaza shi ne to an kulla mu alaƙa mu da sarrafa to so ake yi in ka kai ka kawo a cikin tafiyar ka zuwa ga Allah ko a yi wannan da za ka kalli cin da ya kosar da Allah to duk tafiya aka tafi to anan sai Allah ya ce Allah Allah din nan ubangijin ku to huwa allazi yuzji lakum al-fulka ku kalle shi lokacin da kuke ketare mun koki huwa allazi yuzji shi ke tafi da wannan abun koki ko injin jirgi ka gani ko mutukin jirgi ka gani kamar ta da shi saboda kai baka san shi ruwan da ake tafiya ake ketawa haɗa-haɗa ne unguwa-unguwa ce ruwan amma aka yi ta su haɗu ku ringa keta su in aka ce kowace unguwa ta dare ya za a yi ya jirgin ina za shi sai kabe saboda ya ba wani unguwar da ya wuce unguwar ko kuma ko ba ruwa ya zai da abincin ne da tafi to Allah ne ke kulla alaƙa da wannan ruwan da wannan ruwan kulla alaƙa ya bar alaƙa kuma ta ƙiyankewa sannan kuma ya yarda jirgin ya tafi ka gane wani ni'ima ake so a nuna maka Allah ya so sai ka ga kudurarsa kuma ka daina manta da nan ka ka tana wata ɗabi'a ce kawai ka ga ji ruwan sa haka wannan jirgin wannan wato jirgin ya iya da gudu ya yi wato jirgin eh wannan matukin jirgi yana duka jirgi sababi ne amma tafiyar da jirgin daga Allah ya to shi yake wannan kuma ma idan ka ce wannan ciwon jirgin ruwa da yake keta ruwa da gwamnatin matuƙi ne ko da nagartacci jirgin ruwa ne kai baka san akwai wasu wuraren a cikin ruwa da Allah ya ki izinin a je jirgin ya je bai je ba kuma har yanzu bai je ba ka kyau jariri akwai wasu wurare a ruwa suna nan har yanzu sun tura irin jirgin na mamara mutum wanda zai je ya gano ya in yi kusurwa da wani sai ya kwakwashe a ruwa ne ta sama ba za a iya zuwa ba jirgin in an je kamar wani magana isi ne sai wani abu ya fusgo su in ya tafi wani abu ya tafi ke da to ana kuma da aka yarda daga nan ka Allah ta ma ne ka shiga ka gaida annabi ka je ka gaida ɗakin Allah ka je na to duk nan an yarda ku shiga kasuwanci za ka ke ta ruwa ko ta sama ko ta ruwa ka je ka kasuwancin ka to nan yadda maka ake akwai inda ba a yadda maka ba to ka gane shi ne yake yadda in ka ga kana tafiya a cikin ruwa inda aka yadda maka ne Allah ya ce ni tabtabu min fadli Allah ya yi wannan ne dan ku nemi falalar Allah kaji ba ya keta ruwan kogi ku tafi in kun haye ruwan kogin ina za ku neman farada Allah a cikin kogi shi ke tafi da ku in kun haye kuma farada ta kuke nema to duk a gama wannan a ci arzikin ana kuma a ji kuma a ce ba a yi shi ba za a rasa rasa ba ana da ade ba ya tabbatar mu babale innahu kana bikum rahima Allah ya ce hakika wannan ubangiji na ku rahima bikum ai jin kanku ne inda ya ko duk na tsallakar goge na tsallakar goge ba za ta da ruwan ya fi ƙarfin wani dozo shi Allah ya hana ya ce ya rafi jirgin ruwan da ya ce yana tafi da shi cikin ku ya ce ba zai iya shiga ruwa in ya shiga ya hana yanzu da Allah ya so yadda ake cewa wannan wurin nan da ba ya shigowa sai da duk ruwan gogewa ba zai shigo ba haka yi haka hukunci zai zama ya rafi to amma ina wuka da duk mara ba ya san akwai can jinsin ɗan uwanku ne a can Allah ya zai nan a kan Allah ya ajiye su shi kenan sai ya sa sai ka hau jirgin ruwa sai ku tsallaka a wani kasuwanci ne za a yanzu kayayyaki da suke shigowa ake oda ta ina za a ɗauko su nauyin su da yadda suke sai da jirgin ruwa inda kuka da duka rahima Allah ne ki tsari tsari kun gode Allah to وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر ألا يتشئ إذا سألني يسامحكم ko wani abu mai firgitarwa fil bahari a cikin kogi kaftarkar wata kumfa ta yi kawo jirgin gaba daya ko kuma wata iska mai karfi ta yi wuji wuji wuji wuji da jirgin naku balla mata duna da can waɗannan ana magana da mutum da kogi ne kafin a shiga ruwa daga nata sai uza a bakin su har ma za a shiga an yi sallama da lati da uza daga gida za a shiga ruwa kuma an yi irin wannan abin da ake haka haka haka shi kenan eh bautawa abin bautawa ba da sunansa aka shiga to shi Allah ya ce idan an shiga ruwa idan wani abu ya taso wa cikin ruwa ta ƙarfar iska ko wata ƙarfuwar guguwa ko ruwan yi wani toroko to balla mata da duk wanda kuke bautawa ba Allah ba balla a hankalinku sai ya ɓace duk wani za ta ɓace uzza babu shi manata babu ita duk kowa babu shi illa iya sai Allah kaɗai yake zama a ƙwarwarku yau mutum ko kana yarda da ya ka yarda da kanka ba to rannan da halaka sun san lata ba za ta zo ba uzza ba za ta zo ba lata ba za ta zo ba sai ubangiji gaskiya shi ne kawo to kawai a nan Allah Allah Allah Allah suke kira kawai banda mutum da duk wanda ake kira ake bautawa nan sai ya bace babu shi haka ne wajen da zama kuka shiga in ya wuce wuce da bacci sai kega da kirista da musulmi da duk Allah za a kira duk an mata illa iya Allah ya ce ba haka ba ne amma falon ma na ja ku kilar barbi yayin da kuma Allah kuna ta kiran Allah ya tsere da ku daga wannan halaka yayin da Allah ya tsere da ku ila barni zuwa sararin ƙasa kun kawo gaci shikenan kuma sai godiya da tabbata da lafiya da sa kuma a rabtu sai ku kai da kai daga barin tauhidi din da kuke a ruwan kun zo a tauhidi kuma ana tsallaka wata ku dawo kuma cewa kai kai kai kai ku gyara da kai sai ya mata da yanka a rafu shi sa Allah ya ce wa kana da tsaro zakura dan adam butulun nima Allah ne wannan butulci da wani irin wani irin nan ba to ko in zama na an ce da ainihin zuka da yake amma wasu malamai suka ce a'a ai kowa ya ke shigowa na irin nasa mutunci su karɓi an tsayar da su lafi da uzza ke kira su yi godiya ba Allah kaga sun kawo da kai sun ƙara shirka amma akwai waɗanda su ba lafi da uzza su kira ba za ka gani rashin lafiya ta kama a ta sadaka a ta sadaka ana sallah ana addu'a ana karatun alƙur'ani amma malam ma da jawo in Allah ya tsayar da su a arabu shi kenan kuma sai a koma hore wannan mutumin ɗan holewa ne amma shi ne na fiye da kuɗinsa a rinka wannan da ɗanuwa ko kuma iyana amma daga zarar ya samu kansa shi ke nan almajin bai da rabu an kawo da kai kuma kaji wannan ko ku a a kai wannan abin da annan ya tsere da zuwa ga wani ƙwararren likita a ce daga indiya mai zama likita wai likitan fa daga indiya yake inda ya zo yi wani awon yi wani awon yau sai ce ka zane kawai magani ɗaya ya rashe yau ya tattar da kai mara ai an kai da kai an ɓata ana ko ba za ta ɗanza ba an kai an kai abin da ba a yau ba mai wani kan wasu ana da kake jin idan mara lafiya ba shi da lafiya ana ta ƙoƙarin likita ana kaza to ku fara ku ba da ƙarfi duk mara ne mara lafiya ya ba da ƙarfi wurin nema a shafi ne warkarwa ya warkar dalili shi ne idan Allah ya karɓi addu'a APC za a bayar sai Allah ya jefa warkar cikin APC sai ya maganin F ba ruwansa zaka idan Allah ya karɓi addu'a sai ya zama maganin da likita zai yi jarraba ya jarraba sai abun ya yi sai a samu lafiya domin a shafi ya warkarwar ya shiga cikin lamarin idan kuma ba haka ba a ɗauko da inda duk yake ya zo ya yi ya gama sai a ce mutum yana da yadda yake to ne ba wa warkarwar ba a warkarwar lallai a cigaba da addu'a in an fata da lafiya a cigaba da addu'a to kuma in an samu waraka mu karka ɗauki wannan nagarta da kuma abin da aka samu wani Allah ya yi kuma ka kai wani ce likita ya yi a cikin albarka a kuwa da ake da kuma Allah ya bari da ma sarrafi ne da kika sarrafi ma da sarrafi to ubangijin sarrafin kuma shi ne ana to baka san kana addu'a ba ma sai Allah ya sa likitan da shi Allah ya fahimtar da shi sai shi zai zo ya taɓa mara lafiya ko ba haka ba a kira wani ake gani ya iya shi kuma ya zo ya wani hanyar da wani da wani shi da ya ƙara wata da wani da wani sau da aka da wani da wani duk ba abin joni ne wallahi shi likitan joni ne maganin joni ne amma hakikar yawa wallahi shi ne saboda likitan ya tunanin an ga me ba je ka masa ba duk ƙwarewarsa sai ya ga hanyoyi da yawa zai bi wajen waraka to sai ya gwada ba zai ba ba ya fara ba haka lamarin yake yawa a tsaya tauhidin nan a cikinsa magani yake da kuma dogaro ga Allah nan a cikinsa dukkan wani magani yake to kuma kar a kauce ko kafin da kuma baya tare da su waɗannan da aka tsayar da su sai suka kauce to kai kar ka kauce bisa Allah ce wa kana ke sa ka kura ka ga idan mun ce dan adam yana da mutunci irin wannan wannan ka fada to a insan mun sai mu ce ba su ka fara da yawa kuma ba da mutum da yake da yawa su da ya jinsi na dan adam akwai masu mutunci ko kuma wanda suke tsaye kan tuta ta tauhidi ko tsanani ko dadi ko an samu ko ba samu ba duka ana sa cikin to
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا to Allah ya ce afanantum ku da kuke fitulci an tsayar da ku daga igiyar ruwa ko halaka ta cikin ruwa an fito daga ruwa kun koma kafirci kun koma shirka to yanzu shin kun amince an yasa suna hukum janibar barni idan kuna ganin a cikin kogi ne yake da hadari to kuma ba a cikin kogi kuke bari shi za ku koma bautar nata da kusa bayan an tsayar da ku daga kogi to shi a bayan ƙasar nawa ya shi bayan ƙasar hadari na ubangiji a ruwa yake kawai Allah ce kun amince cewa in kife ku shi ƙaruna da me aka halaka shi ne da ruwa da ƙasa fakasar na bihi wani da ya a mun kisba ƙasa da shi ƙasa aka ce ta tsage ta haɗe shi to ku da kuka dawo bayan ƙasa kuka koma shirka kun amince ce ƙasa tsage haɗe musu ko kuma ki kwari da tudu ki zazzaga musu ko kuma ki girgije su gaba da su faɗa kai ki koma komai ƙasa yanzu ta wani rini ta haka ta haka sai ta jirgin wata ita kadai kuma yana na aka da wani layi ne ba ko an ce mu ta aukun sura da kuma haka ko kuma in kuna bayan ƙasa kuna ganin dai ba abu ne kuke ba ko an ce ubangiji ya turo muku hasiba tsakon kwani masu zafi ku taimaka ruwansu daga sama ku je a doron sama kuke to kun amince a sama ko kuma wata iska a karfa mai haɗe da tsakon kwani ta ko'ina ta buga da zaɓa kwan na kwan na kwan shi wannan ba halaka ba ce halaka ce kun amince wannan ta zame ku sun mala ta jibu na kuma wakila sannan ba za ku iya samun wani wakili da zai tsere da ku ba idan ana ruwan tsakoyi ku ce bari to ai ga inda babu ruwan tsokoyi ba wanda ke sai wani ko ina ruwan tsokoyi ne wai sai ce na ba za a yi ba a kudu wani wakili na haka tun da ba kudu wani wakili mai kare ku to da ƙasa da ruwa duka inda Allah ya ga dama ya azabta zai azabta kar ku ba kun tsira da ruwa kun zo tudu ku da sai nan kuma ba abin da za a iya muku a nan din ma na wani kamar haka Allah yake cewa nan ma zai iya kiske ku zai iya yadda zai yi da ku a lafiyar bawa kawai ya fi Allah ko ina to
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
Allah ya ce an amintum idan ma kun gane irin sunnar Allah da yake yi in bai canja ba a ruwa ɗin aka fi haɗuwa da irin wannan igiyar ruwa a haɗe da ruwa mai doro ko a haɗe da iskoki amma a sama mana a tudun ƙasa Allah bai cika gudanar da al'adarsa irin waɗannan ba to sai kuke samun nutsuwa to idan an ce ma ba zan muku haka ba ba zan kuro zuwa su ba ba zan ba zan kike ku da sa ba to amma kun amince an yi ida kun fili ba za ta tara da ba wata wata bukata ta sa Allah ya motsa muku ku ji kuna so ku sake koma cikin ruwa ruwan jiya da kuka shiga jirgi ya taga taga kuka yi ta kiran Allah ya tsayar da ku kuka fito kuka shirka kuna da kun tsira kun zo bayan kasa ba ba tunanin wani dalili zai iya sake bai da kuma kuma irin wannan abin ya sake faruwa kuma wa za ku kira a nan Ababen su ana yin kuma fi tare da kuma ko ku ko ku amince Allah mai da ku wani lokaci cikin ruwan fari musula alaikum asbar min al-layli ku ku kowa ruwan kuma aiko muku kasu sunan iska ce farkakin wani farkakin da ake faru ne in ta taso ita ba abin da ba ta tabbace bishiya ba tafiya ta take da ita to kun amince ku sake komawa ruwa in sa in turo muku da iska tasar mai kakkarya abubuwa mai karfin tsiya bayan ku rika kun bi ma ta farko kuma Allah ya nutsar da ku a ranar kuma ku kira shi ya ƙiji da ba ku kira shi ya ɗaya ba to wannan karan ku kira shi ya ƙiji don ku mutune ne an tserar da ku ba ku dawo ba kuma yanzu da shi kun dawo hannu kuma ku sake kira Allah ce to sai nutsar da ku saboda kafirci da kuke na wancan baya sun mara da biyu da kuma alaƙa da yi tafiya kan isa ɗin ta ana wannan kalma ta ƙarshe wato isa ta kai isa ta wani ya ce sun sannan idan na nutsar da ku kuka kira ni na ƙiji na nutsar da ku da ku da jirgin na gaba daya za ta ji nuna kun yi a yana ta biya ba za ku samu mai bin baya ya ce Allah dan ne kai haka ba akwai tabi akwai tabi tabi shine mai bi ya bi abin da kake so yayi yayi ko ya maka wani aiki amma tabi'u shine wanda in an ba wani abu zai zo ya ce dan me aka yi maka ya zo ɗaukar fansa to Allah ya ce in ne muku sannan in ga waye zai zo ya ce dan dan me aka yi za a ce waye wannan ni ne ne kuma sai ya Allah ya ce shi yayi yanzu ko yanzu da zai barka da ce shi kenan an gano abu kaza da ya faru ko na mota ko na kaza da sababin su wane ne sai a ce su suka dau alhakin abu sai a kai su kotu ba a ce a ce ana bin sawu ko a biya biya ko na abu to shi idan ya turo iska ta yi sai a ga wa zai zo ya ce waye kuma ya ce ya za a yi na ga wanda zai zo ya ce wa sun mara da jisun biya da ta biya ba ku da neman fasa ko mai cewa don mai ne نيوا يتي الله يتو ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ce wa laqad karramna bani adama Allah ce laqad irin wannan magana da idan idan mutum zai magana ko ba magana ta Allah ba idan zai magana da wanda ya san ya yarda da magana to ba shi da ba shi da damuwa akan sai ya karfafa magana yanzu za ka yi ɗanta magana dan na kuma da yau ka san akwai dan da bai shi kan ko bukan to to to ko ko da shi dan ne idan uban zai magana dan dan ya ce na'am na'am ka san ya san halin uba ya ce na'am ne da baki amma ba ya yi to wannan ta ko kira uban ya ke karbo magana sai zuwa da kan yau ba ba ya yi Allah to amma dan da ya san uban da gaskiya ne to sai ya ce wallahi kaza kaza ko sai ya kalli magana ba sai ya kalli ba saboda kawai ba mu kan shi haka amma idan uba ko mun gaskiyarsa zai magana da wanda shi bai san ba ai sai ya kalli magana don mutum ya gane cewa gaskiya yake ba to haka halin magana idan za a yi magana da abokin magana idan wanda kake magana da shi akwai muhalli mai shakkar magana da za ka yi to sai ka zo da abin da zai karfi magana ta ko haka rasuwa ma to amma idan babu wannan mahallin babu zatar shakka da wanda za ka gaya to ba sai ka karfa ba to a nan Allah zai yi magana da mumirai wanda suka yarda da shi amma kuma sai ya karfa magana to me ake nufi kuma kenan kun gane kun gane karatu kisan motsa shi Allah zai ina so ya ce mana mun girmama kai dan adam in ya ce karɓar maganin adam ko ɗan adam mun girmama magana ce ta Allah ko mun yi don lafiya girmama to amma bai faɗa ka ba sai da ce la wallahi lallai kad haƙiƙa ita ma magana ƙarin ƙarfin magana sannan ya ce mun girmama ɗan to me yasa to idan akwai wani salo kuma da wannan labari ne na faɗa akwai wani salo idan mutumin da za ka yi magana da shi ko da mai nan da kafiri amma kana son ya ɗau magana da ƙarfi sai ka ajiye shi a matsayin kamar mai shaka ka magana da shi da ƙarfa ku irin nan Allah yana son bayi su kalli girman da ya musu shi sa aka ajiye mu a matsayin kamar wanda ma ba ma mu yadda ba ba mun yadda to ka tabbatar da Allah yana gaya maka ya girma ba da ƙarƙarar na bani adam hakika mun girmama banu adam to da menene Allah ya girmama banu adam to nan malamai da yawa suka shiga wannan su ce da kaza misali ko an ce an girmama mu da wannan sifar tamu da Allah ya yi wannan tsarin da Allah ya yi kafa kabi hannunka biyu kanka ɗaya cikin ka ɗaya bayan ka ɗaya yadda kake nan to jurewa ta Allah ya ka duba mai kafa hudu da shida ka duba mai kai biyu ko makamancin haka ka duba abin da yake shi a motsare ki tafiya a kan ba kai bane sifa ta aka yi sai da Allah ya zaɓi sifa wadda ta tafi kyau a cikin halitta sannan ya yi ka don girmamawa wal asala ala insani fi asali asali to ta girmamawa wanda girmamawa sannan Allah ya girmama ka bayan ya yi ka a sifa haka da jiri sai ya kawo hankali ya ba ya kawo magana nufiki iya magana ya ba ya kawo tasarifi ya ba ya kuma ɗora ta a kan abubuwa na halitta ya sallada ta a kansu me ya fi ƙarfi a daji zaki kiwa amma jika gidan da wasu a cikin ke ɗan har ya kama su an ɗora ta a kansu wannan fifi ta kai in ba ka ba a fito na fito da kai da zaki mana ko kai da kiwa amma an dora takariri da aka yi maka ka san yadda za ka yi duk ƙarfinsa da ƙafa wannan takariri ne na Allah ba wayar ka bari ba ko wani ne ba sau da wannan takariri ne gamin gamawa ma dai Allah ya dora ta a kan dukkan abin da yake bayan kasa hidima yake ba wani takariri ne musa wani kafin ka zo duniya gaba ɗaya Allah ya shimfiɗa ƙasa saboda kana tafiya don girma ba Allah ya yi maka rufa ta sama saboda kana tafi ya shirya maka ranar da za ta ba haske da watan da zai ba haske da daddare saboda girmama ka ya shirya maka iska wanda za ka shaƙa mai kyau saboda girmama ka ya shirya maka itatuwa da za su rubuto da cin cikin wahala ba komai na da kai komai ba saboda girmama ka ya sa a kama na ikonsa su zama suna rigima wannan yana damanka wannan yana hagunka له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله in za ka yi nan ba ka ga yanzu akwai wani lokacin da ka tsara titi kusa ba ka nan ka dawo da ka kana dawo da mota mota ɗan na wucewa to lokacin ka ne ba aka dawo da kai maɗe suna kiraye ka daga abin da ba lokacin da zai abuwa suna shi kuma wani sai ga inda shi lokacin ya yi sai a mashi sai ka kamar da kansa da ya wanda kuma sai kamar jefa shi a ƙasa to duk waɗannan abubuwan hidima suke wanda ne sattalakun mafin abu jami'a duk abin da ke bayan ƙasa don kai aka yi shi haka Allah ya kuma don ne to don girma ba shi sa karbar na bani adama kai karɓa ɗan yadda girman yake wallahi ba zai faɗi sai dai ka faɗa abin da su ake cewa halitta ta Allah waɗanda ya yi gaba ɗaya ta duniya kashi biyu ce barka ta ba akwai kashin da ya yi ya kawo hankali da nutsuwa da wato cikakken fahimta ya ba su ita kaɗai ya ba su amma ba su da komai ba ba su da sha'awa ba su da shi sai dai wani kaji kashi daya akwai kashin da su kuma aka yi su sha'awa kawai aka ba su ba su da hankali ba su da komai ba aka ba ka ga wannan kashi ka ga ruwa a cikin dora da ne da saura to akwai kuma waɗanda aka yi su ba sha'awa ba hankali wata wata ba su da sha'awa ko wata wata ba su da hankali na ba na ba ba ga to akwai kuma waɗanda aka yi su kashi da hudu kenan su kuma aka ba su sha'awa aka ba su hankali to kaga nan nan nan waɗancan na farko waɗanda aka ba hankali da kuwa aliyya mala'iku ne ba su da sha'awa sama amma duk abin da ya fito daga Allah za su karɓe shi kuma za su bi saboda an ba su cikakken hankali da kuma kuwa wanda take ta haske wanda suna tare da wani amma ba su da sha'awa ko ɗaya ko abinci ba su da ci in sha ba su da sha ba su da aure ba duk wani abu da za a ce sha'awa ta kawo mana aika da shi kaji wannan ko sai kuma wasu waɗanda aka baka su su kuma aka ba su sha'awa ɗin tsaba ba hankali dabba ne ita ne ta ci ta yi aure ta sha'awa har ka sha'awa da balata amma ba ta da haka ne sai da kai kai da halaka ma da halaka kaji wannan sai kuma wanda ba hankalin ba sha'awa da dabbobi da bishiyoyi suna da hankali to da yawon musulmi da dutse a ba dabbobi ba da dutse da tsirrai halittar Allah ce dutse yana da sha'awa dutse yana da hankali to duk babu to duk wani abu sandararre to haka yake bai da sha'awa bai da hankali wanda baya da musulmi to sai kai to kuma aka rakkaba maka guda biyu ga sha'awa da hankali to nan ma ba babbar na bane ba karbar na bane ba ba takariri bane abin da aka ba wasu ɗaya ɗaya an ba biyu ko kuma dan a girmama ka wannan biyun da aka ba da aka girmama ka domin haɗuwar biyun nan shi ta sa za ka shiga aljanna ko ka shiga wuta yanzu dabba akwai ba wanda da wuta ko aljanna ko an sa su a wutan ba wanda za ta su ba an gane dutse ma haka duwatsu da ake cewa su ne makamashin jihar nama su ba su so suke sitacci ba su kwana kari ba a zaba suke yi saboda ne saboda ai an ce ba su da sha'awa ko ba su da hankali to Allah zai sa su wuta dan sun yi wani abu mala'ika kuma ka ta ba shi mala'ika da zai ko wani kawai bayan Allah ne kawai ma'aikata ne na Allah idan aikin ka ya kama aljanna ka shiga kai auta ya kama ka shiga kai cike nan to amma kai ba saboda an raka ba wannan biyu an baka hankali an baka sha'awa to an sa maka idan ka bi sha'awarka ba kai amfani da hankalin ka ga Allah ba ka duka su kuma ka bi hankalin ka ka bi Allah ka rage sha'awarka ba kai amfani da sha'awa Allah ba shi kuma ka tafi aljanna shi sa aka yi maka tukari to Allah ce karkarfan magani adam wa amalna bil barri wal bahri muka ɗauki ɗan adam Allah na faɗa muke masu bayan karrama mu da yayi ya ɗauki ɗan adam filbarni a kan dabbobi na tudu a da sai a ce kan raƙuma kan taguwa kan jakuna kan sanu duka shi da abawansu amma ana ana gaya maka ni'imar mota da jirgi da keke da bawa kamar naku muka hore musu muka ɗauke su suke yawo a kan tudu da akan waɗannan abubuwan abubuwa a ruwa kuma ga jirgin ruwa da haka a nan ma ni'imar da ya kamata bawa ya kalla in ya hau mota ka rike tijiyari ka taka totar ka sa giya ta tafi haka sai ka turo haman nawo ba to ka tun bada ba totar ka ja mota jiɗa to no ni'imar ana kar ka manta da wannan ni'ima kar ka ga wani abu ne ya yi da wani abu ka Allah ne ya kore a ɗauke ka kan cikin mota kai tafiya shi ba turan da ya fara wannan tunanin ka gaya mun daga gidan zuwa ya samu wannan sau haka Allah ne ya kimsa masa Allah yana son bayina ina son bayina su yawo cikin sauki sai ya ta kuma ga waɗanda zai kimsa wasu yi wannan ya zaɓi waɗanda za su ya kimsa musu su fara tunanin in an kaza an haɗa kaza da kaza zai zama kaza in haɗa kaza da sai ya haɗa sai ya jarraba sai ya yi wallahi Allah yana kallon sa dan mu yayi wannan abu zaka ka dinga kallon ni'imar Allah a cikin sanda ko ko kai da kike ka tsaka tu kai tafiya wannan zaka da da kafa zaka tafi ya zaka yi tafiyar wannan cikin mutu nawa zaka tafi da shi ka taka feda ko zuzu don da na taɓa sai an daina ɗari wallahi ni'imar Allah ce wannan a daina kau da kai da barin kallon ni'ima ko mun ƙanƙantarta bare ma ba ƙanƙanuwa a ni'imar Allah ba mu ba mu bin barri wal bahr muna ɗauke da mutane su ƴan adadin akan tudu shi ne kan abubuwan hawa da kuma cikin kogi a kan jirage wa razaqna hum min at-tayyibati Allah ya ce mu muka azurta su daga gada da dukkan abu mai dadi wanda yake yake ne Allah ya ce na mu ne muka azurta da shi duk abin da ka cika gida ka da Allah ya azurta da shi wa fadalla wa ala kathirin mimman khalaqna tabdila kuma Allah ya ce mun fifita yan adam alzabat ya yawan abin da muka halitta fifita mun fifita ɗan adam fifitawa amma bisa yawa yawan abin da muka halitta to in aka ce da ƙarfin rana ina baya da muka ce an fifita ɗan adam an karrama shi to ai sai aka kama an karrama shi kan komai to amma anan kuma Allah ya ce mun fifita ɗan adam kuma akan mafi yawan halitta to sauran kaɗan ɗin halitta ɗin ba a fifita su kan ɗan adam ba sun fi ɗan adam ke ko a wannan tafiyar abinda za a iya fahimta ke to amma dai ba ta naƙuri a ciki ko kuma karo fifitawa daban karramawa daban girmamawa daban fifiko daban yanzu in kai bako in kai bako na farko ya shigo a tsoron farko ba a je suturin ba ba a je ko ina ba karo ta tare shi sai kasa aka kawo masa ɗan abin sha a haka da nan dai kai tafiya ka kyale shi a tsaya sai ba wani biyu zo sai ka ɗauko shi wannan sai ka shigo da shi cikin sitirin mai shimfiɗa da ac da komai can ku soro ne a can kasa da shi da ac da komai aka kawo abinci aka jajjera yana ci da wancan da wannan wanne ka girmama wancan ba ka girmama shi wannan kuma ka karrama shi to sai bako da ke sai ka wuce da shi tsoro ka wuce da shi wajen wannan sai ka kai shi ɗakin kwananka duk abin da yake naka za ka yi amfani da shi kace to ai kawai shi ke ci gaba da amfani da shi kawai ba magana a kawo a komai a nan nasa to da wancan na biyu dai shi wacce na farko baka girma shi ba ai to na biyu baka girma shi ba ka girma shi na uku shi ba ka girma shi ba amma kuma ka fifita shi ba wanda kula da ta na ɗaya da na biyu da na uku ba magana wanda kula da ta amma shi wancan zai ce a wulaƙanta shi amma na biyun da na uku an girma su domin shi na biyun zai wuto na ɗaya ya san an girma shi aka da ɗaya to wannan kuma an fifita ke to duk da karimi zai iya zama an karrama mutum biyu nau'in takarimi iri daya amma an fi fifita daya a ciki to wannan haka yake to anan Allah ya karrama dan adam lalle da nau'in karramawa amma a wajen fifiko ya fifita wani abu daban wanda ba shi dan adam ba kamar mala'ika ba za a ce kai tsawon Allah ya karrama ka kafi ci mala'ika ko kuma dan Allah ya ce mala'iku su zo su hidima da mutan ƙasa da mutan sama kuma a ce shi ɗan adam ya fi mala'ika ne girma a wurin Allah shi ya sa shi ya masa wannan ba su taso ba sai dai a ce idan jinsi ne na ɗan adam ba a ɗaiɗaiku ba wannan za mu ce Allah ya fifita ɗan adam gaba ɗaya a kan duk wata halitta da Allah ya amma jinsin ɗan adam ba ɗan adam ɗaiɗaiku ba ne jinsin ɗan adam ai a cikin ɗan adam annabawa yake annabawa duk yan adam annabi muhammadu ba to ko ka gaya mu wanda ya kai shi to ashe an fifita dan adam akan duk komai in ka ce haka a jinsin dan adam to ka fake a nan an fifita annabi muhammadu ko annabawa akan dukkanin kowane mala'ika wasu sun ce annabawa sun fi su musulai sun fi su to amma kai ba kai ba dan adam ne kai ba to kai kuma sun fi ka an gane? to da ka shi ne babban na alaka sirin min mana halakana mun fifita 'yan adam a bisa mafiya yawan abin da muka halitta ta fitilar fifitawa sauran kuma waɗanda ba a fifita su ba ko irin su mala'iku ke da kuma halitta da Allah ne da ke gaya wa kowa ba to
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
كأنبتي يوم ندعو كل إمام كل أناس بإمامهم كأنبتا وألأمك وترانا تنانا da za mu kira kowanne mutane amma yau kiran da za a yi yanzu in za a kira ka sai a ce wani ɗan wani ɗan miya ina wani ɗan wani ina wani ɗan wani wannan kira da miya ke na amma a lahira a wannan kiran da za a yi Allah ji za mu kira kulla unasi dukkan mutane amma bi imamihim da sunan shugaban su za mu kira su to menene imamu shi ma nan malamai suke sun sun sun sun shawarwa wasu suke bi kitabihim za a bi kitabi amalin za mu kira kowane mutane da irin littafin aikinsu a ce ina asalimuna ina alƙa'imuna kaga a kira ku da irin aikin da kuke fice da shi eh mabiya Allah kaza kaga wanda ba shi wani da sai ya ansa ba ko ai ana nan ba magana ne yanzu nan aka kira wani sai wani ruwa ya shiga amma nan ba ba ruwa ya shiga ba to za a kira kowa da littafin aikin sa haka wasu malamai malamai tafsiri wasu ba ce a bi imami ma'anarsa za a kira kowa bi imamin da littafin da aka aiko annabinsa a ce ina ya ahalar taurati ina ahalar injili ina ahalar qur'ani bi imamihim ana kira wasu ka ce bi imamihim ba shi ba bi nabihim za a kira kowa a cikin a ce ya ummata ibrahima ya ummata musa ya ummata muhammadin sai ba an sa'a wani ko bai isa ya shigo cikin mai ansa to wannan ka ga bi imamihim kenan wasu ka ce bi imamihim ba duk wannan bane ba za a kira kowa da shugabansa a duniya wanda ya bi a bata ko a duniya wasu allahu mu a yi matarin ya hadu da amurka haka Allah ya ce mun sanya musu ayin mata shugabanni da suke kira da umarninmu to waɗannan shugabannin waɗanda suke kira zuwa ga Allah to da sunansu wannan shugabannin kowa da sunan shugabansa za a kira kai mabiyi sai ka tashi cikin wannan karanta idan kuma shugabanka batacce ne kabi shi ma a nawar Allahu al-matan yaquna ila nar akwai wanda Allah ya ce mun sanya su ma ayin ma ne imamai ne amma suna kira zuwa wuta to shi ma sai a kira ina wanda suka ruwa ne ina alu fir'auna ina na kowanne na zamanin sa a kira kuma dole ka miƙe ka tashi in kai shi ne to na dubu kun da unasu bi imami ala ayi hali bi isti'ara ce wannan tasirriya an ce imamu domin din liman ba shi ke gaba ba sahu su biyo ba to kowa aka kira da wannan sunan shugabansa shi ma sai ya biyo isti'ara ce ta sirriya to da haka da ta ko kullu unasin bi imani to in an kira ne za a yi amma mun kuma ke ta ba ashe littafin kowa za a bashi duk jama'a sun zo kowa to littafi ne za a ba kowa nasa Allah ya ce ba mun kuce ke ta ba mun yi ne ne kaga duk wanda aka bashi littafin sa da dama ma'ana ne da dama sa shine da aka miƙo dama ka miƙa hannun dama ka miƙa ta karba ka ji ranar da fa fa kai kake motsi ba motsa a kashi a wani ranar dalili shi ne idan dai tun da ana birnin ji kowa ma ya ji cewa karɓa da hannun dama shi ne nasarar wanda ya bayyana a lahira to ba kowa in an miƙo sai mai ƙoƙarin miƙa hannun dama ba zai yi ba sai in kai na damar ne in ba haka ba kana ƙoƙarin damar haguna miƙowa kana daƙile damar sai hagu ne ba ta karɓa Allah to amma Allah ya ce wanda Allah ya bashi iko ya bashi dama aka bashi littafi ya karbe shi da hannun dama Allah ya fa'o na yake ya tsaro na kitabahu kaga waɗanda za su karanta littafin su kenan to za mu ji ayar gaba kuma ba a gaya mana wanda ya karbi shi littafinsa a hannun hagu shi ba zai karanta ba sai aka takaita ta cewa kawai masu karɓa a hannun dama su ne masu karanta littafinsu to sai aka gano wanda ya karɓa daga wannan sai aka fahimci ɗayan ba wanda ya karɓa da hannun hagu domin shi wannan wanda ya karɓa da hannun dama ya karanta ya ji daɗi har ya ji ma an a wani wurin ma an gaya mana jin daɗin ya wuce shi kansa ya ce ya kula haɗin ƙwarƙun ke tabiya kai ni karatu fa na yi shi na samu yadda nake so dan Allah ku zo ku taya karanta littafi na jama'a ku ga yadda Allah ya yi an gani wanda ya karanta karɓa daga dama kenan ya karanta wanda ya karɓa da hagu shi kuwa yana dubawa ma abin da zai ɗino tashi na baƙin abin da yake gani ya fi ƙarfin ya ƙara da karatun ma shi sa ba sai ya ƙara Allah ya ce wala yuzlamuna fatila waɗannan waɗanda aka ba su dama to za su karanta littafin su suke nutsuwa duk abin da suke a duniya kyas sun gan shi yaro kyakkyawa Allah ce ɗan ba ba zalunta ko da ta fatilu ce ko za zalunci ko na fatilu ne da yawa alƙur'ani yana buga sarrun magana ko kuma ma'anoni da irin abin da larabawa suka fi sabawa da shi larabawa in ka ce dabino a ba magana shi ne da mafi daɗin abincinsu ko mafi yawan abincinsu to a cikin dabino akwai wasu abubuwa har guda uku da qur'ani yake ta buga misali da su a wurin kankanta da kamar nan akwai fatilu akwai kidimiru akwai naqiru duk a dabino suke fatilu kamar nan Allah ce ba za mu zalunci bawa ko daidai ga fatilu fatilu shine abu ɗan zaren nan na tsakiyar wannan dabino shi ne fatiri to in dai ka aiki alheri wallahi Allah ya ajiye bashi ko kamar haka ba za ka rasa a ranar lafiya da aiki da kai alheri akwai kuma na ƙiru shi na ƙiru ɗan hancin kan dabino ɗin shi ne na ƙiru ƙiɗimiru kuma fata farasol wannan gashin ya dabina da take rufe da ƙwallon dabino shi ne ƙiɗimiru to to to Allah ya ce ba zai zalunci bawa daga ayyukansa na alkhairi ko ka bayan ka ce maka da abin da kai ba san kai shi ba kuma ba an je maka da shi to
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
da wannan ayata musamman waɗanda za a shiga bayan wannan to suna da kai rikici domin aya ce da ta shafi jami'in annai kuma da ita ce waɗanda wasu waɗanda ba su abu ba eh yawa